بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى صدوى وانا يمتي يو litinin ne ko talata yau yau litinin cikin ikon allah yau sha biyar ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda kuma ya dace da 25 ga watan uku hijiran meladiya 2024 ci gaba da karatun mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da uku cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau za mu tashi a farkon aya ta hamsin da hudu babu wani tambayin da ke hannuna za mu shiga karatu kai tsaye insha Allah na'am ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا na'am وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙar sarrafna fi hadal ƙur'an linnasi min kulli mathal wa kana insanu akthara sha'in jadala Allah ya ce walaƙar sarrafna haƙiƙa mun sarrafa mun yi bayani filla-filla daki-daki shine tasriful ayat Allah ya ce wa kazalika nufassilul ayat wali tastabina sabilul mujrimin kama haka muke bayanin ayoyi filla-filla daki-daki don hanyar mabarnata su ta bayyana fili kowa ya ganta Allah ce walaƙad tabbas haƙiƙa sarrafna mun sarrafa ai mun yi bayani nau'i-nau'i kala-kala mun kuma ta maimaita bayani kala-kala shine sarrafna malamai suka ce sarrafna dinnan kaga fi'il ne da fa'il maf'ulun din sai aka shafe shi kamar ka ce walaƙar sarrafin al'ayati ina fata an gane hakika mun yi bayani mun sarrafa ayoyi maf'ulun bihi din sai aka ainihin hazafin shi saboda sarrafa kaga sai aka masa sukun fawun din saboda me littisalihi binunil fa'il ina fata an gane sarrafna larabci kenan aka ce darabana da kuma darabna me bambancinsu da akhadana da akhadna ina fata an gane me bambancin su da qatalana da qatalna duk inda aka samu sukun nunun din yana nuna fa'ili ne in kuma aka samu fataha ya nuna wannan nunun din maf'ulun bihi ne in ka ce qatalna mun kashe qatalana an kashe mu ina fata an gane darabna mu muka yi dukan darabna darabana kuma an dake mu akhadna mun kama akhadana an kama mu sarrafna mun sarrafa sarrafana kuma an sarrafa mu ina fata an gane shi yasa sarrafna mun sarrafa in ji Allah subhanahu wataala ya zama nuna ne shine fa'il mabanin ala sukuni fi mahalli rafi fa'il fi hadha alqur'an cikin wannan alqur'ani linnasi mun yi wannan bayanin filla filla daki daki linnasi ga mutane min kulli masal daga kowane irin misali malamai suka ce wannan mimun din liftida ilgaya ce wato tun daga farkon misali har ƙarshen shi mun yi bayani duk misalin da ake bukata a yi wa ɗan adam don hankalin shi ya ɗauka don ya gane don ya fahimta ya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin alkhairi da sharri tsakanin bata da shiriya tsakanin hanyar aljanna da hanyar wuta ba abin da Allah bari cikin alkur'ani mai girma shine min kulli masal kowane irin misali mun buga shi wa kana al-insanu akthara shay'in jadala sai dai kash dan adam ya kasance mai yawan musu mai yawan jayayya mai yawan muhawara mai yawan husuma ɗabi'a ce ta dan adam ya kasance mai yawan jayayya to anan a cikin suratu al-isra Allah kawo aya makamanciyar wannan walakar sarrafna linnasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal fa aba aktharu nasi illa kufura a can sai aka gabatar da annas aka jinkirta alquran nan kuma aka gabatar da alquran aka jinkirta annas akwai malaman da ake ce musu ahlut ta'ammuli wat tadabbur malaman da su aikin su zauna su kalli ayoyin qur'ani me yasa aka cire wannan abu a wuri kaza a can kuma aka mai da shi wuri kaza me yasa aka yi taqdimi da ta'khiri anan can kuma aka yi ta'khiri da taqdimi saboda me sai suka zauna suka kalli wannan ayoyin guda biyu suka ce da Allah ya ce walaqad sarrafna linnasi a cikin suratu al-isra nan kuma ya ce walaqad sarrafna fi hadha al-qur'ani linnasi can linnasi fi hadha al-qur'ani nan ko fi hadha al-qur'ani linnasi suka ce dalili shine daga cikin dalilan sauran kuma Allah ya barokan shi sani a can in ka duba akwai tahaddi akwai kaman challenge da aka yi wa mutane tun daga kan wa yas'alu naka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila wa la in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka alaina bihi wakila illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira sai ce me قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل سيأكت ولقد صرفنا للناس suka ce siyakin ayan Allah ya kalubalanci dan adam cewa da dan adam da aljan za su yi taro gaba ɗayansu don su zo da irin wannan alƙur'ani har abadan abada ba za su zo da irin shi ba ko da sashinsu yana taimaka sashi babu inda 'yan adam da muta da aljanu suke taro su yi mitin kan wata bukata ba taɓa yi ba to amma sai Allah ce da aljanu da mutane za su haɗu don su tsara alkur'ani ba za su iya ba to shi yasa da yazo sai ce wa laqad sarrafna linnasi a wancan wajen ina fata an gane a nan kuma magana ake akan alkur'ani tun daga farkon suran alhamdulillah alladhi anzala ala bihi alkitaba ina fata an gane wadi alkitabu watulu ma uhe laka min kitabi rabbika haka za ka yi ta ganin su ke sa aka ce wala kasaraf na fi hadar qur'ani saboda maganan qur'ani ake ta yi a cikin suratul kahf can kuma kalubale ne tsakanin da aka wa dan adam wanda kuma har abada ba za su iya ba takaice da wannan shine kaɗan daga cikin ababen da malamai suka fito da shi wajen takadimi da takhiri tsakanin sura al-isra da suratul kahf wanda ayoyin suna kama da juna wani abu ne kawai aka cire can aka mai da shi bayan aka dawo da shi gaba Allah sai ya ce mun yi bayani filla filla lin nasi ga mutane a cikin alkur'ani in ka duba alkur'ani mai girma malamai suka ce babu wani littafi a duniya da zai baka labari ya ɗauko gaba ya dawo da shi baya ya ɗauko baya kawo shi tsakiya ya jirkita abin kuma labarin ya tafi sai alkur'ani babu wannan littafin a duniya bayan da za ka zo ka bar labari sai ka ɗauko ƙarshen labarin ka fara bani shi yanzu na farkon ka kawo shi ƙarshe na ƙarshen ka kawo shi tsakiya abin da ka birkita shi sai ƙur'ani ko kuma ana baka labarin sai a yanke kuma a shiga wani abu daban kuma ka daidai bayanin ya tafi ina fata an gane za ku gane wanda in kuna bin kisoshin ƙur'ani bari ba ku misali da annabi musa alaihi salatu wassalam a cikin suratul baqara idan ka ɗauki kissan bakara ɗin kanta ita albakara ɗin da aka sa wa suran sunanta da Allah ya ce wa idh qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ba shine farkon labarin ba ina fata an gane amma sai aka fara da shi abin da ya kamata a kawo farko sai aka washe a ƙarshe wa yin qataltum nafsan qaddaratun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun shine farkon labarin amma da shi aka kulle an fahimci wannan abin da kyau mutane ne suka yi fada sai aka taru aka kashe daya da suka kashe shi sai suka ɗauki gawon cikin dare ne suka kai kofar gidan wani suka aji gari yawa aka ce suwa ne su suka kashe shi na kofar gidan shi aka samu gawon shi shikenan sai rikici za a yi yaƙi aka gaya annabi musa ya gaya ubangiji subhanahu wataala ya ce to abinda za a yi shine sun yi kisan kai wa idh qataltum nafsan faddaratun fiha wallahu mukhrijun fa qul nadribu bi ba'dihha sai Allah ce to a ɗauko shi wannan mutumin wanda gawon shi kenan a yanka shanu a ɗauki wani ɓangare na naman shanu a daki mamacin da shi zai tashi ba shi ne farkon labarin ba amma kuma shi ne ƙarshen kisa kuma sai ga abin ya zauna ina fata fahimci na abin da kyau ko kuma a fara baka labari kawai sai a yanke in ka ɗauki labari annabi musa cikin sautul ƙasas bayan ya baro madayan ya kama hanya suna tafiya sai aka ce me sai ya hango wuta falan ma kaza musa al'ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara wa qala li ahli imkutu to anan da ya bar matan a wurin ya tafi ba sake magana matan ba ko ina take man gane ko kun gane ba suna tafiya a dokar daji shi da matar shi sai ya hango haske yace yana ga akwai wuta a can bare je samo musu wuta su hura su ji dumi saboda ga sanyi ga kuma dare da ya tafi can sai ya tarar da ubangijin shi a wurin daga nan sai wahayi sai manzanci a tafi wurin fir'auna ya labarin matar ƙur'ani bai sake yin shi ba ina fata fance na bin da kyau malamai suka ce ƙur'ani nake da irin wannan salon ko kuma ana magana na ga'ib sai a koma hadir ko ana magana hadir a koma ga'ib in ka ɗauki hatta suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya kuma kace iyyaka na'budu sauran gaba ɗaya kana magana ne da wanda baya nan amma iyyaka na'budu kuma gashi ne a gaban ka kuma kuma tun farkon ma da shi kake ina fata an gane yana cikin tasriful ayati wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani haqiqa mun sarrafa cikin wannan alqur'anin linnasi ga mutane min kulli masalin kowane irin misali wa kana al-insanu aksara shay'in jadala amma da adam ya kasance mai yawan jayayya a nan malamai sun yi maganganu kamar guda uku wasu ka ce al'insanun nan wani mutum ne mai suna annadur ibn haris wasu suka ce ubayyu ibn khalaf duk manyan kafare ne a makka amma zance mafi inganci shine al'insanu aksar sha'in jadala ya shafi duk mutum gaba da ismul jinsi ne kawai abinda zai tabbatar mana da wannan kafiri ya shiga ciki munafiki ya shiga da fasiki da mumini da kowa da salihin bawa zai shiga cikin al'insanu a kusar sha'in jarala mutum ɗabi'an shi yana da yawan jayayya imamul bukhari da musulun sun roto hadisi a cikin littafinsu wanda haka imam ahmad ibn hanbal wanda ibn kasir ya kawo shi a cikin tafsirin shi ga yadda hadisin ya zo lafazin shi a cikin musnad qala imam ahmad qala haddathana abul yaman qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani ali ibn al-husayn anna al-hasan ibn ali akhbarahu أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك عليا وفاطمة ليلة فقال إمام الزهري yace aliyu dan husaini ya bashi labari shi wannan aliyu dan husaini shine zainul abidina ɗa ne ga husaini ɗan sayyidina aliyu wato jika ne a wurin na fatima an gane ko wato shi ɗa ne na jikan manzan Allah to ya ce shi ya ba shi labari shi kuma ya ce baban shi Husaini ya ba shi labari shi kuma Husaini ya ce baban shi Aliyu ya ba shi labari ina fata an gane sai ya ce wata ran suna gida suna kwance shi da na Fatima da daddare suna bacci sai ga annabi ya shigo musu shine taraka mutum ya zo maka da daddare da annabi ya shigo ya samu suna bacci faƙala sai annabi ce ala tusalliyani ba za ku yi sallah ba kuna bacci ba za ku yi kiyamun laili ba shine ala tusalliyani na na Fatima da Sayyidina Aliyu ba za ku yi sallah ba fa qultu sai Sayyidina Aliyu ya ce ya Rasulullahi ya ma'aikin Allah inna anfusana biyadullah rayukanmu a hannun Allah suke fa idza sha'a an yab'athana ba'asana in ya so ya tashe mu zai tashe mu ka gon irin musu ko in ya ga dama ya tashe mu mu yi sallah sai ya tada mu in bai tada mu ko sai mu yi tabbacin mu yace fan sarafa annabi kawai sai ya juya hina qultu zalik a lokacin da ne wannan magana walam yarfa ilayya bi shay'in bai ce min komai ba thumma samituhu yaqulu sai na ji annabi na cewa wuho muwallin a lokacin da ya juya da baya yadribu fakhidahu yana dukan cinyen shi wa yaqulu yana cewa wa kana al-insanu akthara shay'in jadala sai annabi ke ta maimaita wannan ayan wa kana al-insanu akthara shay'in jadala ka dan adam akwai jayayya dan adam akwai musu ina fata an gane to kaga anan malamai suka ce sayyidina aliyu annabi bai ce dole sun tashi ba saboda me dan sallan ba wajibi bane ba ina fata an gane a irin wannan gaban inda a ce sayyidina abubakar ne wannan abun ko umar da an shiya suna ta yadawa annabi ya ce tashi sallah ake tashi ina fata an gane da sun samu abun ba da labari amma da yake aliyu ne sai suka yi shiru ba sa magana to saboda sallan ba wajibi bane ba shi yasa annabi ya juya amma da uzirin da ya kawo din ne annabi bai karba ba sai ce wa kana insanu aksar shay'in jadala dan adam akwai jayayya Allah subhanahu wataala ce ma mana annasa an yu'minu ba abin da ya hana mutane yin imani iz ja'ahumul huda a lokacin da shari'a ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafaran ubangijinsu illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin sai dai fa kawai sunnan mutanen farko ta gabace su malamai suka ce sunnan mutanen farko shine suna jayayya da annabawa suna musu izgili da tambayoyi da ainihin abubuwa wanda yake yana fusata Allah ya sauko musu da azaba to Allah ya sani a cikin ilimin shi na gaibu ba za su yi imani ba ƙarshen su ne shine azaba ta sauka a kansu ina fata an gane azaban ta sauka a hannunsu a kansu ta hannun mummunai shi sa annabi yake cewa a qur'ani ce qul hatarabbasu na bina illa ihdal husnayni wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi azabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun yace in ma azaban ta zo daga wurin Allah ta dirkake su ko kuma ta zo ta hannun mummunai a gwabza mummunai su kashe su ina fashi da aw bi aidina kenan Allah ya ce aw ya'tihumul azabu qubula ko kuma azaba ta zo musu nau'i nau'i kalman ƙubul ƙubulan biddamma akan kafin da ba'un ko kuma akan ainihin ƙau mai ruwa da kuma ba ina fata an gane kun san wannan karatun ko in aka kawo rufu'a kira'a ce ta mutane uku da ainihin habs an asim kenan imamu asim da hamza da imamul kisa'i su so karanta shi da ƙubula amma baƙetul ƙurra a cikinsu akwai imamu warshu annafi sun karanta ne da ƙibala shine karatunmu na allo ƙibala ake karanta shi ina fata an gane to a nan in aka ce ƙubula ma'anan shi jam'i ne na ƙabil ƙubul jam'i ne na ƙabil nau'i nau'i na abu shine azaba ta zo musu kala kala in kuma aka ce ƙibala azaba ta zo musu ƙiri da muzu suna gani ina fata an gane kowace kuma kira'a ce tabbatacciya kuma kowace ma'ana ce mai kyau in ma azaba ya zo musu kala kala yanzu ka dubi misali kasashen da suka ci gaba manya manyan kasashe yanzu irin gobaran daji da ake musu in aka mana a nan me zai faru za ka samu daji ya kona kamar daga nan zuwa jos gaba ɗaya ya kone ina fata an gane kaga jiragen sama na kashe wuta su yi kwana da kwanaki wutan ba za ta mutu ba ga firefighters su ma suna yi ta ƙasa ana yi ta sama amma ba abin da zai tsaye wutan Allah ya ce wutan ki ci daga wuri kaza zuwa wuri kaza kuma wallahi sai ta kai yanzu kalli wanda aka yi a Australia a da New Zealand shekarun kamar biyu ko uku da suka wuce bayan karfin kayan aiki da suke da shi an kawo gudunmuwa daga Canada daga America daga Israel daga ko ina duk ci gaban America wajen kashe wuta haka aka dinga abin wurin kwana arba'in wutan ta ta mutu to kun sa abin mamaki musulman new zealand suka yi taro suka ce wannan wutan a koma ga allah kawai aka fita jeji ana nafila kama a tafi filin idi misali da aka je aka dinga sallah ana addu'a wallahi sai ga ruwan sama kamar da bakin kwarya ruwan sama ya kashe wutan gaba daya ina fata an gane duk wanda ke bibiyan labaru ya san wannan abin an yi duk abin da za a yi jiragen sama suna yi yan ƙasa suna yi wallahi wutan sai ƙara ce take kai ka ce ce mataki ma ci gaba da ci amma da Allah ya tashi nuna mu'ujizan shi sai ya turo hadari wa zariyati darwan kenan fal hamilatu wiqran sai ga ruwan sama ya zo ya kashe wutan gaba daya to kaga wannan azaba ne yana daga cikin azaba ƙubula nau'i nau'i da Allah ke musu a wuya a humul azabu kibala kuma kiri da muzu gashi nan suna gani bayan da suka iya ka kowanne yana shiga kenan sai Allah ya ce me وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا
ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma nursilul mursalina ba mu aiko manzanni ba gaba ɗaya su su manzanni illa mubashirina sai dan su zanto masu bushara da gidan aljanna wa mundirina masu gargaɗi kuma da gidan wuta wannan shine assignment ɗin da Allah ba manzanni su yi mutane bushara da gidan aljanna ya za su yi aiki na gari su shiga aljanna wa mundirin ya kuma za su kauce wa aiki na sabo wanda zai kai su wuta yasa malami suka ce duk mai wa'azi haka ya kamata ya zamo bainal khawfi war raja kada zamo kai kullum aikin ka maganan wuta ina fata an gane kullum maganan wuta ko ka tuba Allah ba zai gafarta maka ba in kai kaza sai ka shiga jahannama shekara 250 kai ta rikita mutane wannan ba wa'azin annabawa bane ba wannan zai sa mutane sai su yanke kauna daga rahaman Allah ina fata an gane kada zamo kuma kai kullum labarin ka aljanna kawai da kayan daɗi kullum aljanna kullum aljanna ya mutane su shanta ke kawai ai kowa ma sai ya shiga amma na bi ibadi wa anna azabi ababe guda biyu ne Allah yana da yawan gafara kuma yana da azaba mai tsanani yace anal gafurur rahim ni ne mai gafara mai jin kai yace kuma wa anna azabi huwal azabul alim azaba ta kuma azaba ce mai radadi yace inna rabbaka la shadidul iqabi wa innahu lagafuru rahim ubangiji na da tsananin azaba tsananin ukuba kuma yana da ainihin gafara ina fata an gane to anan sai ce Allah ya aiko manzani dan su zama mubashirina masu bushara masu albishir wa mundirina masu kuma gargadi da gidan wuta wa jadilul ladina kafaru bil batil amma su kafare kullum suna jayayya suna musu da gaskiya da me bil batili da ƙarya saboda me suke liyudhidu bihi alhaqa wato dan su raunana gaskiya da wannan musun nasu dan su raunana gaskiya ko kuma dan su kawar da gaskiya ko kuma dan su bata gaskiya domin kalman dahda da larabci yana daukan zamewa yana daukan batawa yana daukan raunatawa an gane ko to wani balagan qur'ani anan bari ku ga wani abu kalman wannan dalu da ha'un da dadun da dal da mai kuma da haƙarami da mai kuma da radi shukuran wannan ya sani an gane ko da dal da haƙarami da radi waɗannan ababe guda uku suna ba da ma'anan ko ka taka laka mai santsi ka zame ina fata an gane ko kuma ɓata abu ko kuma abu ya rauni to sai malamai suka ce idan mutum ya zame ya faɗi a cikin laka mai zai same shi kayan shi zai ɓaci in ya zo da tsautsayi kuma sai ya ji ciwo kaga sai rauni ya zo kaga ji tara abu guda uku kenan an gane ko to suna jayayya da ƙarya don su ɓata gaskiya don su kawar da gaskiya don kuma su rauna da gaskiya an fahimci wani abin da kyau shine ma'anan lidhidu bihil haqqa to na daga cikin salon da suke bi a lokacin da annabi zo ke gaya musu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna yace da ku da abin da kuke bautawa duka abin nan menene ba garwashi ba kaman kirare ku kiraren wuta ne ina fa makamashin wuta wato da ku za a hura wuta ah sai suka ce ok haka ne ya ce fa da mu da duk abin da muke bautawa mu ne makamashin wuta kuma za mu shiga sai suka ce kun ji ko suna ga kiristoci hada annabi isan kuma to dan ya ce da mu da wanda ake bautawa ta ai kuma kuna bauta annabi isa kun ga ya saki annabi isa aka dinga yada labari Allah sai musu raddi ya ce innal ladhina sabbaqat lahum min alhusna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunhum alfazaw alakbar wa tatalaqahum almalaika hadha to anan sai Allah ce innal ladhina sabbaqat lahum min alhusna ai waɗanda kyakkyawan ambato ya gabata game da su annabi isa na ciki ko ba ka in ka karanto tun daga farkon suran aka yi magana annabawa ƙarshe da annabi isa aka rufe ina fata an gane da shi da mahaifiyarsa to sai allah yake cewa waɗanda kyakkyawan ambato ya gabata game da su ulaika an hamugu a duna su ka ina za a nesanta su da wuta la yasma'una hasisa ina fata an gane alamun wutan ma ba za su ji ba to shine Allah yake cewa da ire-iren waɗannan salon suke ƙoƙarin ɓata gaskiya ko su kawo ruɗani dangane da gaskiya wattakhadhu ayati kuma sun riƙe ayoyi na na alƙur'ani wa ma unziru da abin da aka yi gargaɗi da shi huzuwan abin izgili ke sa izgilanci ga ayoyin Allah ko ga hadisan manzan Allah ko da shari'ar Allah ba ƙaramin bala'i bane ba yana kai mutum zuwa ga kafirci dan Allah da ya faɗa cikin suratul tauba game da munafukai yace wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab yace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru kar kafartum ba'da imanikum shin da ayoyin Allah abillahi da shi Allah karan kanshi da manzon shi da ayoyi kuke wa izgili yace to ba ku da uzuri shine la ta'tadiru ba ku da wani hanzari kar ka farfin ba da imani ko to saboda haka izgili game da ayoyin Allah kuma ba wai sai fa ka izgili kai tsaye ga aya ko hadisi ba ko da abin da yake aikin Qur'ani ne ce ayi ina fata an gane da siffan da shigan da aikin Allah ne ce sai ka izgili ga wannan aikin to kaman Qur'ani kake izgilanci ina fata an gane mutum yayi siffa wanda annabi ya ce ayi kai ka masa izgili to yanzu da annabin da hadisan kake mace ta yi siffa wanda Allah yake so kamata izgili yanzu da Allah da ayoyin Qur'ani kake ina fata an gane shine ma'anar wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa Allah ya kiyaye sai Allah ya ce wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih fa'arada anha fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa man azlamu wa ya fi zalunci wane ne azzalumi sama da mimman zikira bi ayati rabbihi irin wanda aka mishi gargadi aka mishi wa'azi da ayoyin ubangiji shi fa'arada anha sai kau da kai a ja aya a ja hadisi a faɗi duk abin da za a faɗa na shari'an Allah amma sai kau da kai ya ƙi yadda wa nasiya ma qaddamat yadahu kuma ya manta abin da hannayen shi suka gabatar na sabon Allah an gane ko ya manta ayyukan shi na sabo ya manta ayyukan shi na laifi ya kau da kai da duk abin da aka gaya mishi Allah sai ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan haƙiƙa mu in ji Allah mun sanya akinnatan jam'i ne na kinan kinan shine kamar gita shine murfi ko kuma rufi ai mun sanya kaman a uh, rufi-rufi da yawa ina fata an gane a kan zukatansu ta yadda hasken imani ba zai shiga ba wato kama Allah khatam Allah ala qulubihim kenan Allah ya riga ya toshe ya toshe zuciyar ya kulle ta duk abin da za a faɗa mana alkhairi ba zai shiga ba shine ma'anar inna ja'alna ala qulubihim akinnatan haƙiƙa mun sanya rufi akan zukatansu an yafqahuhu ta yadda ba za ma su fahimci gaskiya ba wa fi adanihim hakanan a cikin kunnuwansu ko mun sanya waƙaran wani irin nauyi ko wani irin ƙara duk yana ɗaukan wannan ma'ana shi yasa Allah ke cewa masalul ladina kafaru ka masalin laziyan iku bi ma la yasma'u illa du'a'an yace summun bukumun umin fahum la yaqilun idan mutum ya kasance Allah ya toshe zuciyar shi to duk abin da zaka faɗa na gaskiya ba zai ɗauka ba zaka yi mamaye ka ce waɗannan mutanen ba sa jin wa'azi ne an yi wa'azi an ja aya an ja hadisi yan zafi sun yi zafi yan sanyi sun yi sanyi masu lallaba ba abin da ya dame su sai ƙara zaluncin su kawai suke ina fata an gane in ba haka baka dubi a ce wai aikin hajji yanzu an ƙara wajen miliyan biyu a ƙarin nake magana almost 2 miliyan waɗanda suka biya hankalinsu a kwance za su tafi aikin hajji ya kukuta ya kukuta ya gama biya ya sai da filin shi ya sai da shanun shi ya sai da gonan shi ya gama cika kuɗi kusan miliyan biyar ko sama da haka kawai aka fi da sanarwa sai sun kara miliyan biyu kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari tara wani irin ƙasa ce wannan dan Allah shi yasa da yawa sun taso a da musu da kuɗin su ba za ma su je ba kuma a hakan fa a halin da ake cikin dama ko rabi ba su iya biya ba idan an ba Najeriya kujera dubu ɗari ko dubu hamsin ba a saya ba abinda ba taɓa yin shi a tarihin Najeriya ba kuma azzaluman nan fa sun samu aikin hajjin nan a dubu ɗari shida da wani abu gwamnatin masu gaskiyar nan kwarai da gaske hannun wanda ba musulmi ba gwamnatin masu gaskiya gwamnatin musulunci ina fata an gane ina nufi tun daga kan baba mai gaskiya ba wa tinubu ba kun gane wani abin da kyau shekara takwas muna shan gaskiya to a nan abin takaicin shine kullum abin sai karuwa kuma yake ke sa aikin hajjin bana najeriya kan sai dai allah jikanta kawai allah sauwaƙe allah ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan mun riga mun sanya murafi akan zukatansu duk abin da za ku faɗa ba za su ji ba wa fi adanihim waqran a cikin kunnuwansu kuma an sa wani ƙara ko kuma wani nauyi maganan ma ba zai shiga ba balle kai zuciya ina fata an gane allah sai ce wa in tad'uhum ila huda idan ma ka kira su zuwa ga shirya zuwa ga gaskiya falan ya ta idan abada har abada ba za su shirya ba Allah ya kiyaye Allah ce falan ya ta idan abadan malaman larabci suka ce duk inda aka kawo lan aka kawo abadan akwai masaba guda biyu a wajen lan akwai masu lan tana korewa ne na har abada akwai wanda suka ce a lamba ta korewa na har abada sai dai idan su yaƙin zance ya ishara zuwa ga haka lan wani lokaci ta kan kore har abada wani lokaci kuma ta kore na wani lokaci shi yasa wani lokaci Allah sai ka abadan dan ya karfafi wannan mazhaban to waɗanda suka dage lan tana kore har abada su ne mu'tazila ina fata an gane dalili shine idan aka ce an sallama musu lan ta kore abu har abada to sai kai rikice wajen walan ma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani sai su ce har abada ba za a ga Allah ba ko a lahira ba za a gan shi ba to a mashaban kuma ahlus sunna shine yan aljanna za su ga Allah yan aljanna fa kubancin na abin da kyau yan wuta ba za su ga Allah ba akwai labarin da ake bayarwa wai ai ganin annabiya a ganin annabiya fa ganin Allah wahala wannan ba gaskiya bane abu jahil ma ya ga annabi haka da ko ba haka ba da abu lahabin duk sun ga annabi haka nan tashin kiyama da yan wuta da yan aljanna duk za su ga annabi za ma su taho gun shi mala'iku su kore su ya ce a bar su bana su taho muta a ce a waɗannan ba mutanen ka bane ba kad baddalu wa gayyaru ina fata an gane amma ganin Allah yan aljanna kaɗai za su gan shi suna ganin Allah ne bayan nan ma an gama hisabi an gama komai yan wuta na wuta yan aljanna na aljanna a lokacin da mutuwa ma ta mutu ina fata an gane kusan na gaya muku ni'iman aljanna manya daga ciki akwai ba rashin lafiya ba bakin ciki ba damuwa ba tsufa ba mutuwa wannan kada ya ishe ka farin ciki to a- wan- ana cikin wannan murnan da farin ciki yan aljanna sun samu labari breaking news mutuwa ta mutu an gane ko sai allah sai ya magana da yan aljanna ya ce da su me kuke bukata su ce ubangiji akwai abin da baka mana ba ka mana komai ba ma bukatan komai allah sai ce da su zan saukar da yarda ta a kanku ba zan yi fushi da ku ba har abada daga nan za su ƙara jin daɗi lalle har abada ba fita kenan Allah ce har abada ba zai fushi da inna Allah la yukhliful mi'ad Allah ba ya saba alƙawari to daga nan kuma ana cikin wannan ana farin ciki sai a gayyace yan aljanna fadan Allah kowa ya ga Allah a yau Allah zai ce kowa zai gani Allah da ba wanda ya taba ganin shi yace yau kan kowa ma zai gan shi ina fata an gane kyamaraman yana gaba an gane ko 'yan social media to a lokacin Allah zai bayyana wa 'yan aljanna su gan shi shi ne ce lillazina ahsanul husna wa ziyada lillazina ahsanu waɗanda suke kyautata aiki alhusna suna da kyakkyawa shine aljanna wa ziyada da ƙari ibn abbas ya ce ziyada din shine aljanna sannan kuma ya ce wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira fuskoki suna haske saboda suna kallon ubangijinsu ina fata an gane Allah sa muna ciki to a wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala za a gan shi to suka ce lantarani na annabi Musa na he suka fake saboda su mutazila ba su yadda ba to shine ibn malik a cikin alfiya sai musu raddi yace wa marra anna fi bilan mu'abbada fa qawlu hurdud fasiwahu fa'duda yace wa marra an nafya duk wanda yake ganin korewa bilan dalan mu'abbada ta har abada ne fa qawlu hurdud kai raddi ga maganan shi fasiwahu maganan wani shi fa'aduda kai kirga ta ita ce daidai ma'ana wanda suka ce lamba har abada bane ba shi yasa Allah ce falan yahtadu idan abadan haka a can kuma a bakara ya ce walan ya tamannaunahu abadan bi ma kaddama da aidihi wallahu alimun bi zalimi walan ya tamannahu a suratul juma'a wala ya tamannaunahu saboda me saboda lan harafin nasaba ne ya tamannahu mansubun nabi hatfin nuni ina fata an gane Allah ya ce falan ya hatadu idan abada har abada kan ba za su shirye ba sai Allah ya ce me
وربك الغفور ذو الرحمة Mm.
لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب Mm.
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا Allah ce wa rabbuka al-gafuru wa rabbuka ubangijinka al-gafuru shine ma'abocin gafara sannan kuma zurrahma ma'abocin rahama ai wa rabbuka ubangijinka huwal gafuru shine mai gafara sannan kuma zurrahma ma'abocin yalwar rahama dan ya ce wa katub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna huduna ilayka qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay'in ina fata an gane wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma to anan da Allah ce wa rabbukal gafuru ubangiji shine al-gafuru mai gafara Allah ya siffanta kanshi kuma ya sa kanshi suna da al-gafuru wadukun al-gafaru mai yawan gafara saboda me saboda in aka yi laifi aka tuba zai gafarta ina fata an gane ke sa na daga cikin sunan shi ma al-gafuru ko al-gafaru kuma yana son a yawaita tuba wa innahu laghafarun liman taba shi mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba shi yasa da ya lissafo masu laifi yace walladhina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yud'ab lahu al-'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu din wa kana Allahu wa man taba wa amil salihan fa inna yatubu ila Allah ku dinga kare sa mana mataba haka ne ko to anan kaga yace wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba in dai kai laifi ka duba Allah zai gafarta maka shi yasa Allah kofar shi tana bude ga duk masu laifi su tuba hadisi annabi ya ce ubangiji yana shimfiɗa hannun shi na rahama da daddare saboda masu laifin rana su tuba ya kuma shimfiɗa da rana don masu laifin dare su tuba in dai laifi ne tsakaninka da ubangiji idan ka yi tuba kyakkyawan tuba zai gafarta maka ina fata an gane matukar ba laifi ne tsakaninka da halitta ba ina fata an gane bambancin abu laifi tsakaninka da allah kowane iri zai gafarta maka da aka ce baya gafarta shirka ma'ananta in ka mutu kana yi ne ina fata an gane ko shirka kake in ka tuba Allah zai gafarta maka amma ka mutu akan shirkan ne Allah ba zai gafarta ba kun gane bambanci abu shi yasa kafiri yake musulunta ko ba haka ba yau idan boka ya tuba ya zama musulmi na gari shine ka mutu akan shirkan shine ba kai ba rahaman Allah Allah ya kiyaye amma duk abin da kake tsakaninka da ubangiji yana gafartawa sannan kuma yawan istighfari abu ne da ke kawo albarka a rayuwa wanda hadisi ne wanda hadisin fihi makal wasu malamai sun da'afa wasu malamai sun hassana amma ma'anan hadisin gaba ɗayan shi yana da goyon bayan ayoyi kuma da wasu hadisai ke sa malamai suke ruwaito hadisin ma'anan ina fata an gane annabi ke cewa mallazimal istighfara duk wanda ya lizinci istighfari ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan duk wani kuncin da mutum ke ciki Allah zai kawo masa mafita sai ce kuma zai sanya duk wani wa min kulli hammin faraja duk wani bakin ciki kuma Allah zai yaye kawo farin ciki ina fata an gane saboda falalan istighfari sai ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah kuma ya buɗa ma hanyoyin arziki ta inda baka tsammani to yan uwa a yawaita istighfari saboda abu ne da Allah ke so sai ce kuma zur rahama ma abocin rahama Allah yana da rahama mai faɗi rahamansa ta kasu kashi biyu akwai rahama amma akwai rahama khassa rahama amma ita ce da musulmi da kafuri da fasiki da kowa yana ciki ruwan sama rahama ce tana sauka a gonan kafuri da gonan musulmi da gonan munafiki da gonan ko ba haka ba kowa yana samu sannan iskan da ke kadawa rahama ce ina fata an gane kowa yana shakanta kuma kyauta don ba ta hannun gwamnati inda ce iskan da muke shaƙa a hannun 'yan abuja yake ya zamu yi da an cire subsidi wallahi allah ya kiyaye to duk abin da ɗan adam ba zai rayu ba sai da shi allah bai danka shi hannun ɗan adam ba kun gane ko duk abin da ba za ka rayu ba sai da wannan abun to allah bai ba da riƙon abun hannun mutum ba saboda rahaman allah mafi girman abin da ɗan adam ke so wanda in ya rasa shi ba zai rayu ba na farko shine iska in allah rike iska na minti ne duk mutuwa za a yi a ce iska ta tsaya cak duk duniya babu ita allah ya rike ta yadda ake ɗauke wuta wallahi ba za mu rayu na minti ne ba ina fata an gane oxygen da muke shaƙa ita ce rayuwa ana rike ta sai mutum ya mutu to allah bai ba gwamnati rikonta ba akwai rahama sama da wannan babu sannan ruwa allah bai bada ta a hannunsu ba in babu na daɗin kowa akwai rijiya akwai ruwan sama ko ba haka ba akwai dai duk dabarun da za ka yi akwai tanki suna sayarwa wato dai duk yadda za a sai ka sha ruwan saboda shi ruwa ya fi mahimmanci a kan abinci dan ɗan adam yakan rayu kwana arba'in bai ci abinci ba to ya za ka gwada ko wannan scientific research ya tabbata dan adam zai kwana arba'in bai ci abinci ba ba zai mutu ba sai dai zai galabaita ya zamto a ce ko tashi ba zai iya ba amma ba zai mutu ba sai ya haura wannan kwanakin amma ruwa ba suka ce ba zai yi ba ina fata an gane shi yasa aka ce idan mutum zai kwana arba'in bai ci abinci ba in dai ana ba shi ruwa ya sha to ba zai mutu ba ina fata an gane shi yasa aka yi dabarun ba mutum ruwa in bai da lafiya ko da ba zai shiga ta bakin shi ba to ɗan adam yana buƙatar iska yana buƙatar ruwa yana buƙatar dare yana buƙatar rana duk waɗannan bai hannun ɗan adam fitowar abincin aka yi shuka a hannun allah yake da a hannunsu yake da nan ma ba za a rayu ba naman da ake ci da su suke haifan dabbobin da an daina cin nama da kifi da ke rayuwa a cikin ruwa da su suke halittar kifin da ba za a ci ba ina fata an gane da itacen da ake girki da gawayi inda a ce su suke tsiro da bishiyoyin da sun hana su tsirowa sai a gidajensu kare ina fata an gane shi yasa ake ta rigima da su akan gawayi wa ana sare bishiyoyi ba fa su suka shuka ba ko kwararowar hamada to sai ku sauƙaƙa gas girki da gawayi ba bala'i ba ne ba da itace ƙasashen da suka ci gaba sun ma san shi ne yanda ake wayarin wutan nefa ko famfo haka ake wayarin gas a ƙasashen da suka ci gaba yanzu za ka ɗauko wani abu kana yanzu za ka je ka so gas an daina wannan abin wallahi wayarin ɗin shi ake a gidaje kamar ruwan daɗin kowa yadda kowa yake samu to wa in tad'uhum ila wa rabbukal ghafurur dhur rahama ubangijin kama abocin rahama ne kuma shine mai gafara yace law yu'akhidhuhum bima kasabu inda zai kama mutane da abin da suka aikata na laifi la ajjala lahumul azab da ya gaggauta kawo musu azaba in ka duba sabon Allah da ake a kasan nan abun ya wuce duk inda kake tunani yanda zine zamo abun ado yanda liwaɗi ya zamto abun ado yanda wato matsiyata da azzalumai da fasikai da cuta yanzu wani fa yake gaya min fa malam da zaka zo Kano akwai inda zan kai ka ana ake yin manja manja fa ake yi fake manja kenan nake nufi ba dan ba a noman kwakwan manja a Kano an gane ko yace wallahi malam mun san inda ake yin manja duron duron kuma ana sayarwa chemicals kawai ake hadawa kuma musulmai ne suke ce babu arne ko daya a wurin musulmai wani irin masifa ne wannan ku ta shan kemikal kuna lashe kun ɗauka manja ne ya faɗe ce min da kaza da kaza ake haɗawa na ce Allah sauwaƙe a takaice dai shine irin ayyukan sabo da ake wa Allah da tsafi da kisan kai da rashin mutunci law yu'akhidhuhum bima kasabu da Allah zai kama mutane da laifin abubuwan da suke aikatawa la'ajjala lahumul azab da ya gaggauta musu da azaba ke sa ce wa law yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ƙarshen surati fatir ko to a nan Allah sai ce bal lahum mau'idun suna da wani wa'adi da Allah ya sanya wanda zai kama su a wannan wa'adin lan yajidu min dunihi mau'ila ba su da mafaka ba su da wurin buya ba su da wurin tsira min dunihi koma bayan Allah idan lokacin ya Allah ya damƙe su ba wanda ya sai kwace su shine lahum mau'idun suna da wani wa'adi da Allah ya saka a wannan lokacin yake so ya kama su ku dai kawai ku yi ta haƙuri ko ku bi Allah shi yasa annabi ya ce ku haƙin da ke kanku ku sauke wanda aka zalunce ku ku neme shi a wurin Allah ina fata an gane shikenan an raba fada kai dai ka sauke haƙƙi tsakaninka da Allah waɗanda suka zalunce ka saboda suna da mulki ka bar su da Allah Allah zai kwata maka ko ba daɗe ko ba jima har abada zalunci baya lassin wallahi sai aya ta ƙarshe da za mu tsaya a kai wa tilkal qura Allah ce tilkal qura wancan alƙaryun alƙura jam'i ne na ƙarya ƙarya shine birni ko kuma gari alƙura birane waɗancan biranen ahlaknahum Allah ce mu halakar da su lamma zalamu a lokacin da suka yi zalunci malamai suka ce Allah da ya ce wa tilkal qura tilkan nan suka ce lil ish'ar kamar ya nuna mutanen makka sun san waɗannan biranen kenan ina fata an gane kuma haka ne Allah ce wa innakum latamuruna alaihi musbihin wa bil ko afala taqilun saboda duk biranen da Allah ya hallaka su mutanen Makka in za su tafi kasuwanci a Sham suna bi ta kusa da waɗannan wuraren suna ganin su yasa ce tilkal qura waɗancan biranen ahlaknahum mu halakar da su ne lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci wa ja'alna li mahlikihim maw'ida mun sanya wa'adi lokaci na halakar da su kamar haka ne kuma duk wata alƙarya duk wani birni da yake zalunci ko ya gino akan zalunci to akwai wa'adi da lokacin da Allah ya sanya na halakar da wannan alƙaryan ko kuma na dammara wannan alƙaryan kuma Allah ba zai halakar da su ɗin ba sai lokacin yayi ina fata an gane mun ja karatun yau a gurguje saboda muna so mu kai ƙarshen wannan ayoyin da za mu shiga kisan annabi Musa da Khidir daga gobe insha Allahu akwai bayanai da izinin Allah za ku ji irin ɗauki ba irin da za a yi na ilimi wanda kuma fito da abubuwa da suke da alaka da tauhidi a cikin wannan kissan insha Allah in Allah kai mu gobe za mu tashi a farkon wannan kissan bi izinin lahi Allah ta'ala ya amsa mana abin da muka yi ya gafarta mana kurakuranmu za mu ba da minti biyar za su yi magana akan asusun marayu insha Allah سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم نعم إن شاء الله
bayan haka akwai gabatar da neman taimako na asusun malamu da kan shi ya zama ta'ala mun nema ranar hudu da wata mun sace nema yau ga mu nema na hudu kenan so abinda mun muka samu abinda ya shafi kaya da kuɗi in Allah ya kai mu gobe za mu fara raba kashi na farko in Allah ya yarda daga nan kuma zuwa ashirin da wata abinda muka samu za mu sake rabawa da yin fara rabawa wani gobe saboda matsalar dinki don haka waɗanda Allah ya tabbata su da samu za mu ba su da wuri da su da a samu lokacin da za a yi daga nan insha Allah duk ishirin da wata abin da muka samu daga gobe zuwa ishirin da wata za mu sake rabawa daga nan kuma zuwa ashirin da biyar da wata har zuwa ranar da za a tafsiri abin da muka samu shi ma insha Allah za mu dubi da ba samu ba don Allah ya Allah mu sake rabawa don haka muna ƙara sanarwa cewa duk wanda Allah ya morewa tsakanin kuɗi sutura takalmi hula hijabi dan kwali don muna da bukata insha Allah ta'ala muna fata Allah da zai ke taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa kamar da yi bayani akwai asusun marayu da suke ainihin taimaka marayu duk shekara suna neman taimako na kuɗi da kayan sawa na mata da na maza da kuma duk abin da ainihin ya kamata insha Allah sun ce da takalma da ɗankwali da hijabai da huluna duka wanda Allah ba iko ya taimaka Allah ta'ala ya haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya muna addu'a ga shi abokin su Malam Usman wanda mahaifinsu aka yi kidnapping ɗin shi muna addu'a Allah ta'ala ya fito da shi a cikin aminci Allah ya kubutar da shi Allah kuma ya kama ƙarshen wannan matsala ta kidnapping sannan kuma akwai malam isa wali da matan shi ta aihu tana asibiti asibitin idi dan kuma yana medical center saboda matsalar nashi shi babba ne kaga uwa na wani asibiti ɗana wani asibiti jariri kaga abin bala'i ya kai bala'i wanda kuma dama aiki aka aka cire yaron to yau ita an sallame ta Uh, kuma an bukaci ta koma medical center wurin yaron saboda ya fara samun sauki har zai iya fara shan nono to muna addu'a Allah ta'ala ya kara musu lafiya kuma sa kafara ne akwai wanda ya rubuto yanzu cewa mahaifinsu bai da lafiya yana bukatan addu'a Allah ta'ala ya bashi lafiya to ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya duk waɗanda ba su da lafiya Allah a gida suke ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya da imani da wadata ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya halin kunci da ake ciki na rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana Allah wannan yanayi da aka shiga na tsadar rayuwa ya Allah dan rahman ka ba dan halin mu ba Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka yaye mana masifa da bala'i da dukkanin fitintinu zahiratan wa batina ya ubangiji ka albarkaci rayuwarmu ya Allah ka mana albarka duniya da lahira ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya ubangiji ka kare mu daga dukkan sharri Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazan wa na'udhu bika min al-'ajzi wal kasal ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الرجال وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم